أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تثبت ga Allah wanda gashi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin kowar tafsirin alkurani mai girma kamar da aka saba bayan kowace sallah ta la'asar
a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan yau ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba wanda yau muna sha shidda ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekarar 1445 wanda ya yi daidai da 26 ga wata na uku miladiyar isa dan maryam 2024 da fata allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci muna cikin suratul tauba jiya mun kwana daidai aya ta 27 yanzu nan za mu tashi kan aya ta 28 Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma mu ne masu imani Allah ya ce ku sani innamal mushrikuna lalle wanda suke mushrikai najasun Allah ya ce najasa ne mushrikai Allah ya ce najasa ne Allah ya ce fala ya qarabul masjidal harama kar su kusan kar su sake kusanta masallaci mai alhurma ba da amihim haza bayan wannan shekarar tasu kamar yadda bayani ya gabata jiya bayan wannan bara'a da Allah ya da su da lokacin da an sanya musu watan nan hudu to da sun kare kar su sake kusantar masallaci mai alhurma nan ba kuma ya takaita bakin masallaci alhurma mai alhurma ba dukkanin harami na makka an haramta musu zuwa can ba sai bakin hurumin makka ba ba sai bakin masallaci ba mun fahimta duk inda hurumi yake an haramta musu Allah ya ce wa in khaftum aila sai Allah jiyo da mummunai ya ce dan kuna jin tsoron talauci masaufa yughnikum Allah da sannu Allah zai wadatar da ku min fadlihi daga falalarsa in sha'a iyasu to kun ga wannan gaba ta wannan aya za ta karantar da mu lalle akwai abin da ya faru dan gashi ana batun mushrikai najasa ne kar su ƙara kusantar masallaci mai alhurma kuma sai aka gwamayo da bayanin talauci to abin da ya faru shine wannan doka da Allah ya sayya na duk wani mushriki a shelantar da wannan a gaya musu a bayyana musu cewa daga yanzu nan kar su ƙara zawa wannan masallaci kar su ƙara zawa hurumin makka duk abin da shayi hurumin makka kar su ƙara zawa to kun ga haya musu zawa kuma su kuma shirkan daga yanki daban-daban ne suke zawa daga ƙasashe daban-daban to kuma ana haduwa wadda babu irinta ana tuwa-tuwa ana saye da sayarwa ana cuɗayya ana sabo da mutane daban-daban to kun ga cikin wannan cuɗayya da ake yi akwai saye da sayarwa akwai sabo da 'yan maza ba haushe ce sabo da 'yan maza jari ne to gashi kuma Allah ya haramta mu shirkai zawa to kuma da yawan su suna zawa da kayayyaki wanda ake saye kuma da yawa daga cikinsu suna sayan kayayyaki to ga kenan mu'amala ta sayar da sayarwa ta sha baya to shi sai shi dai ya yi amfani da wannan sai na karatar da mummunai ai wannan hana musu zawa da an kai ai ko da kuka sha baya saboda za ku talauci kasuwanci babu kasuwanci kwanzan shari'a ba ta hana ana cikin aikin hajji ba a yi kasuwanci inda an kare aiki allah ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu lahi gare ku dan ku yi saye da sayarwa lokacin aikin hajji kun kare aiki ga kayan sana'a ku tattala wanda ba a hana ba in kuna cikin aiki dai ku bari haku ƙara aiki shi yasa kuke gano suke biya da kayayyakin sai suwa daga nan ba da hima ne to yanzu da wannan magana ta yi tasiri cikin zuciyoyinsu wasu daga cikin suna ganin haka ne wa mu'amala ta rage babu sai da sayarwa to shi ne sai Allah ke karantar da su in khiftum aila wa in khiftum aila ha idan kuna jin tsoron talauci kuna ganin yanzu masu zauwa garin makka ana taruwa an hana musu zauwa in kuna jin tsoron talauci da sanu Allah zai wadatar da ku Allah zai wadatar da ku saboda Allah shi ne mai arzikawa to kuma ku ba ayar har yi wanda Allah siffanta mushrikai Allah siffanta su da cewa najasa ne innamal mushrikuna najasun to wannan najasa najasa ce ma'anawiyya ba hisiya ba domin akwai ma'anawiya akwai hisiya ma'ana hisiya wadda kana gani yanzu misali a ganai ya shaho kashi gashi nan yana ta iska yana ta wari ko ga giya nan da shikinsa ko da ga wata kazamta nan ga shikinsa ba wannan na jasa ake ne wannan hisiya ke wadda kana gani ko ga tarar da hannunsa ba ta ake ne idan haka sai ka ba shi ya kuyi hannu da hannu da shi sai ka tabe shi in ka tabe shi kuma ba ka sake arwalla ya da fahimta kuma ba ka wanke hannunka kenan ba wannan najasa ake yi najasa ma'anawiyyan haka Allah ya siffanta su da cewa najasa ne najasar da ruwa ba su wanke ta ba abin da ke magance ta sai hota najasa ce mai muni mai aibi da yadda najasa wadda ake gani ana wanke ta to najasa wannan wanda Allah ya siffanta su da cewa najasa ce in ba duba sun kai ba daga kafircin suna nan akan najasa suna nan akan najasa to Allah ya haramta musu kusantar masallaci mai alhurma bayan wannan shekara Allah ya ce ya koma mu ne idan kuna jin tsoron talauci da sannan Allah zai wadatar da ku daga falala ta iyasu Allah ya ce inna Allah alimun Allah masani ne hakimin wani mai hikima na'am
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون Allah ya ce ta ce lullabina ya kuma mu ne masu imani ku yaƙi waɗannan waɗanda la yu'minu da billahi wanda ba su imani da Allah ba ku yaƙe su wala bil yawmil akhir kun ba su imani da inin ƙarshe ba wala yuharrimuna waɗanda kun ba su haramta ma harrama Allah abinda Allah ya haramta wa rasuluhu da manzansa duk abinda Allah da manzo sun ka haramta su ba su haramta su su gare su halal ne Allah ya ce wala yadinuna kun ba su yin addini wanda yake dina alhaqi addini na gaskiya ma'ana addini da annabi zo da shi ba su bauta Allah akan wannan addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ikirarin suna rike da addini addinin ƙarya ne a shi kun ga akwai addini na ƙarya akwai addini na gaskiya wannan shari'a wannan addini namu shine addinin gaskiya duk wanda bai rike shi yayi hasara duk wanda ya zo da wani addini alkiyama wanda ba shi ba ya tabi to wannan mushrikai Allah sai fanta su cewa la yadinu dinin haƙi ba su yin addini addinin na gaskiya Allah ya ce min allazina utul kitaba cikin waɗannan da aka ba littafi kenan cikin yahud da kirista su ne Allah ya siffanta da wannan Allah ya ce a yaƙe su hatta yuqul jizyata sai sun kasance suna bayar da jizya ayyadan akan hannu da hannu shine ayyadan hannu da hannu ko su zo su bayar da ita da kansu wahum sagirun suna kaskantattu ma'ana Allah ya ce a yake su a yake su har a karkashe su sai wani sun kasance za su zan kahira amana su komo ƙasan juyawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda annabi zai juya su yanda yake yanda yake so yanda za su ma suna ƙasan kulawa annabi suna ƙasan mulkin annabi kenan ko su musulunta ko dai a karkashe su ko su koma ba da jizya kenan sun zanka hira amana sai su za su ba da kaba da jizya kenan su yara suna kasan musulunci musulunci har karfin su su sa su yanzu da Allah a bar su da rayuwar su a bar su cikin iyalin su su rika ba da jizya to kuma wannan jizyar ayyane akan su zo su miƙa da ita da hannun su hannu da hannu kuma suna walakantattu suna kaskantattu in ba haka ba to a karkashe su to kuma haka ya kasance ai mun gani yadda an karkashe sashi daga cikin su sashi sun zan kahara amana sashi sun ga zai an kwadago ga musulunci sashi ga su an karyar da su an harkar da su an ci su da yaƙi sun bar gari an kore su wasu ko na haibara za mu gani da an ka ci haibara da yaƙi an ka fata ya haibara to saboda sun gwane ma noma sun iya aiki to an ka bar su suna ƙasan musulunci sai an ka da shi ne da su tunda sun iya wannan aiki yanzu su tsaya akan ayyukansu illa idan an ka ɗabi amfanin gona sai a kasa uku a ba su ɗaya bisa uku don ta kaso na biyu na musulmi ne to amma saboda ka san da ba yahude dai bai da amana kai duk dai karshen al'amari sai da umar ya fatattake su khalifancin umar ya kore su saboda ba yahude bai da alƙawari bai da amana to shine Allah ya haka za su kasance a yaƙe su sai sun suna ba da jizya da hannunsu suna kaskantattu na'am
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون Allah ya وقالت اليهود يهود sun fada sun ka ce uzairu ibn Allah subhanallah wai uzairu dan Allah ne uzairu wai dan Allah ne shi wannan uzairu ya yi zamani da annabi Musa an yi zamanin da daga cikin wadanda Allah ya mallaka ma suke da ilimi a taura sun kada ce a taura yana ciki kuma da shawara kin gawa karu na malam wallahi shi ma makaranci ne ya yi karatu a taura da murya mai daɗi amma giya kuɗi ta shashi ɗaya da cewa cikin sabon annabi musa na cewa ne yan masu annabi musa a roƙa mai allah kuɗi shi ke so arziki annabi musa ce ka tsayan da allah yi kanka kun ga allah ya bawa wani lokaci alkhairi ya gare shi yan nace yan nace wallahi talauci bai da kyau mala alai musa a dai roƙa mai allah Allah da aka roƙa mai Allah ya fara kuɗi kuɗi sun ka fara kankama sai ya ƙaurace ma mutane ko da ajiyar ma ya zama da ɗan ƙananan kasuwa ƙananan ƴan kasuwa ya ce kai ƙunga zakka da ƙunga musa wani abu na ƙirƙiro wata harashi ce ke su suke son ƙirƙiro mana ya ce Allah ya ce da haka ba mu yarda da wanda ya ƙara ba da zakka sai kuma faɗa da addini kaga kudin sun zan fitina Allah ya yi da kanshi ce inna qaruna kana min ummi Musa fa baga alai cikin sahabban shi cikin mutanen su fa baga alai sai ya tawaye je kudi kun san in ba Allah ya tusa imani cikin zuciyar mutum ba da wuya ka ga mai kudi ko dan mai kudi ga abokan shi wanda sun taso tare kowa ya san kowa an kwanta wuri guda an kwanta bin shahada guda an ci tuwo guda an yi kaza guda duk komai tare an kai kuma ga shi ya zo wani abu har yanzu a ci gaba ana mu'amala yana ɗauka ka yadda kake haɗa abokin yantew abokin shawara a kaza kaza ba duk mutum bane da ya kuɗi sai ya ɗauka kai kamar dai kai wata dai halitta ta wanda ba irin tashi ba kai yanzu wani tunani na kai gare ka wanda ba irin nashi ba yanzu ba ta yi wana ma shi bai da lokacin ka bai da lokacin ka to haka ɗayan masu kuɗi su ma in ba imani Allah sai ya mutum ba ga da dagawa tawaye sai tawaye ya shigo tata ne karu ne ya ga yana yin ƙarin sun musa ka kuɗi sai sun musa fitina gare shi kuma ta yana cikin masu ilimi a taura yana da murya mai daɗi da aka ta wajen tattauna wajen magana da ubangiji ganawa yana cikin wanda sun yi sautin ubangiji amma kagar matsala giya kudi yanzu ta shashi sai zan halakakke to shi uzairu shi ma yana cikin wanda Allah ya mallaka musu wannan ilimi na taura ya haddace taura ga kansa to wutar ya biyo ƙasar sham baitul miqdis garin da ke da kyawo ga tsari ga komi amma ga shi garin duk tsari ne ya lalace babu mutane Allah ya kakkashe su komi ga shi ya lalace sai mamaki ta Allah yi biya zai lahu ba da mautaha abin mamaki yadda Allah zai tayar da mutane bayan sun mutu hai to sai Allah ya ce bari a gwada maka ma aiki aikace fa amatahu Allah sai sai Allah ya karbi rayuwar shi yana nan kwace mai aka amin sai da shekara ɗari sun mafa asun sai Allah ta da shi aka ce mai kama labista tsawon wani lokaci duke ne ya ce labista yawon ya ce ini guda sai ga rana ba ta wadda ya ce ba a da yawon rabe ini ne Allah ce a balla labista mai aka amin shekara ɗari kai nan shekara ɗari kai gwance shekara ɗari malam to abin mamaki yana da da abinci kama a ce kunu da ‘yan masa Allah ce wanzuru ila ba'amika wa sharabika lamai ta sanna dibi abincinka dibi abin shanka ba abin da canza ya ga kunu yadda ya bar shi da zahi ne ga masa da zahi mu a ce shekara dari kai to sai a ce ina jakinka wanzuru ila himarika dibi jakinka sai dibi jaki ga ce har ya zan ƙasa har ma ƙasa ta binne shi ya zan fari fas kasa fari fas to Allah ce dibi jakin kaifalin shi zuha sun mu naksu hawa lahama yadda za mu tada shi kana kallo za mu haɗa halitta ta wallahi yana gani duk da Allah ke haɗa halitta an ka tada da kasusuwa sun ka haɗu an ka sanya jiyoji an ka lullube su da tsoka yana gani komi jaki gashi tashi ya rura da komi Allah ce fa'alam annallaha azizun hakim ko ala kulli shayin gari dan sai Allah mai kan kun mai iko ne to malaman tafsiri ko take bil kasir sun kawo shi wannan bawa Allah Uzairu ko da Allah ya karbi rayuwar shi yana shekara 40 dalai yana da da dan shi wannan lokaci shekara 20 gare shi Oban yana da shekara 40 da yana da shekara 20 to kuma ga Oban Allah ya karbi rayuwa sai shekara 40 ya tashi saurayi jeron ɗan shekara arba'in ɗane ga can shekara ɗari da ashirin aga ga zafi akwai mamaki akwai mamaki ya to cikin garin su suna ta mamaki duk wanda tarbe su suna ta kallo ne wanda wani na shi a cewa shine ozairu a ce ozairu wa ozairu shekara ɗari da yanzu da ya mutu ka cewa kai ne ozairu ba a yara ba aka shawo ɗane shi wani cewa zai ɗiba na shawo aka shawo jika ne an ce ɗiba jika ne ba shekara ta tamanin daga to yaro ɗan shekara da mamuto ce ka zo ka ce wajen ya ce wallahi shi na to an ce wata tsohuwa kawai ta san shi an ce to to wai in dai kai na akwai wata tsohuwar da za mu ji uzairu ita kamar dai a ce yantim a tare suke kamar su suna da alaka da juna ita ta san shi in dai ta zo in dai an zo ta ce kai na to mun yarda kuma an ce shi uzairu abu nabi yana da ilimin attaura ya hadace attaura ya ce a zo a bincika wallahi ce ko da an zo wajen tsohon dan ta tsoho ko gani ba ta yi an riga wanda an ce ga uzairu ta ce uzairu ha tana magana tsohi uzairu yanzu an ta ce mata wallahi ga shi to yake gani ta ce a kama da shi ta shashawa ta sha ta ce wallahi shi na ce wallahi shi na ce wallahi shi na to daga Allah sun ka suke ne sun ce to kai kun ga wanda dan Allah ne a sun ka ce wanda sun ka ce wanda ma mutum da dan Allah ne ya sun ka ce dan Allah ne ba su yarda ba da shi da Allah ya ce haka ya gudu sun ce ba zai rubu Allah sun ce dan Allah ne Allah ka kare mu Allah ya ce wa qalatin nasara su ko kiristun ka ce almasihu Allah wa almasihu isa mu dan Allah ne Allah ya ce kun ga duka wannan zalika qawlun bi afwahihim wannan zantukan su ne gafakunan su zantukan su ne suke gafakunan su duk in kashi qur'ani ya siffanta cewa wannan zancen mutum ne da bakinsa ma'ana na nuna ƙarya ne kawai ƙarya ce kawai suke ma Allah Allah ya ce yudahiuna qawlan allazina kafaru min qablu suna kamantece ne ma'ana kenan kamar zancen su yana kamantan yana kamantece ne da zancen wanda suke kahirin min qabr tunda wanda su ma sun faɗi haka nan da ake min qabru ana nuna dai su dai mashurkan makka da sun ka ce mala'iku ɗaya Allah ne kuma mata ɗaya mata ne na Allah kaga zancen su yayi daidai da irin wannan zanta shafa hat qulubuhum ke Allah ya ce qatalahumullah Allah ya la'ance su wasu ta kuma jumla ce du'a'iyya Allah shi la'ance su kamar jumla ce du'a'iyya kenan ma cewa Allah na da Allah ya la'ance su Allah ya ce anna yu'fakun ta ga ake kartar da su suna sakin rezo ta gani na'am
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
Allah ya ce ittakhadhu sawqi ahbarahum malum mansu bana na nuhi yahudu Allah ya ce yahudu surki mayya mayyan malum mansu wa rubanahum haka ma kirista surki malumma daga cikin su arbaban su kasance alloli mana surki su matsayin alloli min dunillahi kuma baya Allah sun kabar Allah dokokin su suke biya sun kabar dokan ubangiji Allah ya ce wal masiha ibn maryam haka sun riƙe masiha dan maryam sun mai da shi ubangiji Allah ya ce tare da cewa ma umiru ba yau mani gare su ba illa li abudu ilaha wahid shi bauta ga ubangiji guda ne abinda aka musu umari kenan duka umarnin da aka musu su yi bauta ne da ubangiji guda shine Allah la ilaha illa huwa wanda sama da ƙasa ba a yi bauta da cancanta in mun da shi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi amma yi shiri ko dangane da abin da suke haɗa shi da wani cikin bauta ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad salasa ana kiran shi adi bin abi hatim ya musulunta abin nan ba yahudi ne ya musulunta sai ya zo wurin annabi daidai annabi ya karanta wannan aya na cewa sun riƙe yahudu sun riƙe malumansu kirista sun riƙi malumansu har da isa ɗan barandu suna bauta sai ce annabi ai ba bauta suna suke yi shi abin da ɗauka da ma'anar bauta a yi sujada ga mutum a yi yanke-yanke ga mutum da dai da abin da ake na ibada shi haka ɗauka ibada ta annabi a ba su halitta musu abin da sun san haram ne kuma su aikata abin nan haramun ne sun sani sai su musu umarni su ce ku aikata kuma su aikata ba su yi haka yace suna yi annabi ba su haramta musu abin da sun san halal ne kuma su haramta shi yace annabi eh annabi ta yi fa zalika ibadatihim ba ta su kenan ai da inda mutum ya kowa ma baka umarni ka bar umarnin Allah ka aikata bauta kenan bauta kenan ba wai kai mutum sallah ko kaza ba shi yake ne ba ko yanzu duk mai bin umarnin wani ya bar umarnin Allah bauta kenan ka bi shi ka bar Allah ba ka ga akwai bautar rayuwa ba yanzu rayuwar mutum sai ya zama bawanta rayuwar mutum sai ya zama bawanta Allah ya ce ara aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya riƙe son rai ne ya zama ubangijin shi ba yanzu wani rayuwar ka da tare da ma abu sabon Allah ne ka sani kawai ka biya mata sai ka aikata duk abin da rayuwar ka tare da masu sai ka aikata ka zan bawan ka gan mai bautar rai yadda ba bayanta ka gan ta annabi ya karantar da ashe ma'anar ibada ba sai ayi mutum sallah ba ba sai ayi mashi gada ba biyan umarnin mutum a barna Allah ga umarnin ubangiji ce kai bari tun da nace kai dole kai nau inau a shi kenan in ka bi shi kamar Allah kenan Allah ya tsare mu ƙarshe sanan muke nasiha ga ƴan uwa musamman wanda a ƙasashen bida Allah ya karbi da kuɗi ya sa ka saki rezo a hana ma lokutan ka na ibada saboda neman kuɗi duk wanda zai sa ka aiki ka tsaya ka faɗa mai in ma ba musulmi bane ka faɗa mai kana da yarta ibada da yana da yarda ibada duk abin da ke da lokaci yayi zan ta yi sallah zan ta in gana da ubangiji na ka fifita ibada ga ubangijin ka da kowane da aiki kai da jefe na da shi in ma kuɗi zai rage wa shari'i amma wallahi abin bakin ciki sai ga wasu na kirawo mu malam ga muna aiki kasa wani balarabe amma sai a hana mu da sallah kuma shekara da shekaru sai da satana muke yi kaza kaza ta aikin banza kenan a yi kuka maciyon ga hali ko shiga uku ko bala bai faɗa mai gaskiya ake yi ko da ba musulmi ba ne faɗa mai gaskiya ake yi to muna lokutan mu na ibada da lokaci ya yi za mu aje mutum mu aiki in ma ya ce shi ɗebe cikin kuɗin shi shi ɗebe shi ɗebe ka haɗu da ubangijin ka lahiya lau ya haɗu abin da samu duniya ana samun hatta wanda suke musulmi daga cikin suna rabu hatta wanda suke musulmi sai su mamakin ku wallahi mun zama dubiya wai wani dan bana rafa mu da ya ce eh su dan ga mutane duk sa'a sai su yi sallah wai duk awa sai mu yi sallah wai duk awa sai mu yi sallah wallahi wa azhar na azhar fa iya suke mutane shanki na muku sai wai an aiki wai sha ce mai an masa su da wannan dan dije duk awa ya ku yi sallah wai duk awa ya mu yi sallah to kada ashe da yawa daga cikin su fartoci na wallahi fartoci na da yawa su ba su sallah ne juma'a ba wallahi da yawa daga cikin su ba su sallar sai juma'a ibada su da mai nan lokuta ne gare ta in irin wanga lokuta na azumi ne ga an mai da hankali ana ibada tukuru kowa sai zanna kwarai amma bayan azumi sai a komo shigantaka to shi sai in za ku aiki ko dan balala bai gaskiya ko a lokutan sallar ana samun kuma wanda su ku game da addini idan in ba ka sallama ba ka zama una da su da Allah in baka addini ba ruwa ne da kai ce bari mai aiki ne tai dai zuwa ana samun na kwarai amma da yawa su su sun san ma kawai game da aikin na kuita yi ba abin da shan kai in kun kare gaba da kuyi game sallolin kuita yi ta iya zan da ya zan bartaya to ba sai nubiya duk inda kasar da mutum yake wallahi shi tsashi wadan mutum gaskiya kuma ka yi samun daraja in yin tsoro na kawai in ka bayyana addinin ka za a walakanta da kai wallahi ba haka bane ka tsaya ka faɗa mai gaskiya ba mamaki kai ne ke tunanin haka in ka tsaya tsayin da ka ka faɗi gaskiya ga abubuwan da addininka kake yi lokutan addininka wallahi wani ma zai taimaka maka cikin wannan zai baka damar ce eh sai kai gani amma mu da kanmu wasu wasu mu wasu dake addini da muhimmanci wasu dake addini da muhimmanci sai ka sai mutum shi azama doka ka bar ruka ubangiji ka ta ka ta mai aiki tukuru ka bi umarni ne ka sa mu ubangiji wanda ya ce sallah zani a inda sallah za ka yi bar mai aiki da yace ga shi nuna da samu yace nawa in ni bar aikin nawa ce aka kai albinka da ba ba haka yaka yi gami sallar gaba la sauka to wallahi a sai addini gaba addini shine kan gaba sabon komi la samu gane to ashe kun ga bauta tana da yawa a baka dan mutun zashi shi bar umarnin ubangiji shi bi umarnin wani shi ne ya zan bauta da shi Allah ka kare mu to shi da Allah ya ce wa ma umiru illa illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illa huwa ba abin bauta da tantanta sai shi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi amma yushrikun subhanahu ba amma yushriku tsarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da suke hada shi da shi na'am
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره Mm.
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
Allah ta yuridu na suna nuhin ne a yutfi nur Allah wa su bishe hasken ubangiji bi afwahihim da bakunansu haka wasu ke nuhi wai hargo wasu magungunan su kirkire-kirkiren su tsare-tsaren su wai da wannan tsare-tsaren su ke nuhi su bishe hasken ubangiji a bar shin dore addini a manta da addini kai Allah ya ce wa ya aballahu shi ko Allah ya ki eh illa ayyutin manura sai ya cike haskensa Allah ko kuna so ko ba ku sai haske ya bayyana shi da shi addinin musulunci lokacin da ake faɗa da shi lokacin ne ya bunƙasa wallahi lokacin yake he bayyanuwa gani Allah ya ce walau kara har kafiru ko da kahire ba su hasken sai ya kai inda Allah yake ne na'am
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله Mm.
ولو كره المشركون Allah ya ce huwa alladhi Allah shine wanda arsala rasulahu ya turo manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya Allah ya turo shi ne li yuzhirahu ala dini kullihi domin Allah ya bayyana shi akan dukkanin addinai ya zan addinin musulunci shine ke bayyanuwa shine ke yawo shine ke ci ko wace nahiya Allah ya ce walau karihal kafir ko da mushrik walau karihal mushrikuna ko da mushrikai ba su to ashe kun ga wannan albishiri ne Allah ke tayin musulmi addinin nan na musulunci duk inda ake ya kasa sai ya zo can sai ya mamaye Allah sai ya mamaye sai an kai inda ba a kira kowa sai Allah ko ina Allah kawai Allah kawai ai mun karanto muku hadisin da annabi ya ce zai kai inda musulmi za su yaƙi yahudawa su karkashe su kaga yahudawa suna gudu suna koyewa bayan itace suna gudu suna koyewa bayan doro wasu sai Allah ya sanya mu itace baki ya sanya mu doro wasu baki ka shi kicce ko duce yana cewa ya zo bawa Allah musulmi to wai baya garan gaba yahudu zo kashe shi wallahi annabi ce in banda yace na garkat garkat wani yace na nasu yahudawa to wannan aya to kuma annabi ya ce mana ƙarshen al'amari bayan wannan bayan ko ina Allah kawai ake ta kira musulunci kawai musulunci kawai musulunci kawai to sai Allah ya turo wani iska wata bazara mai daɗi wannan bazara idan ta taho ba wani mai imani da za ta bari raye ba wani mai imani da za ta bari raye kowa sai ya mutu kowa sai ya mutu ko da imanin mutum da dai bayan zarra ne wannan bazarar wannan bazarar ba za ta bar shi ba sai ya zama duniyar nan ba kowa sai sarbabbu sai a shararai suna Allah ya bace idan ma kana cewa Allah Allah ya bai zan kauyanci mine ne kuma Allah a bayan zan kauyanci mine ne ba san shi ba to ana cikin wannan halin da sai a yi busa da an yi busa shi ke nan kowa sai ya mutu dama annabi ya ce za ta ƙomu sa'a illa ala a shararin nasu alƙiyam ba za ta tsayo sai a kan a shararren mutane wanda ba su ba Allah ba su ba addinin Allah to da su da su ne za a yin busa Allah ka kame mu Allah ya ce min gaba
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل Mm.
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كرفتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Allah ce ya ayyu hallazi na amanu ya kuma wane masu imani Allah ce inna kasiran min al-ahbari lalle da yawa daga cikin malumman yahudu wa ruhban haka da yawa daga cikin malumman kirista da ya kuluna amwalan nas suna ce dukiyoyin mutane ne kawai da sunan malanta Allah ce bil batil ta hayya da bata dace ba ta hayya haramun ta hanyar cuwatuwa ta hanyar ƙarya Allah ya ce wa yasuddu na an sabilillah kuma suna kangewa daga hanyar Allah tafiya suke nan su ne da an ba su kuɗi an ba su dukiya an ba su wadata shikenan an ka biya musu bukata abin suke so ba abin da sha musu kai Allah ya ce wallazina yakununa zahaba kuma wanda sun kasance suna taskance zinariya suna taskance dukiya ta zinariya wal fitta da azurwa suna fuskacewa wala yunfiquna ha fi sabilillah ba su ciyar da ita a cikin hanyar Allah kai Allah ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu bushara da azaba mai radadi ma'ana ayat tana nuna duk wanda ba su bada zakar dukiyoyin su duk wanda yake da dukiya bai fitar da zakar dukiya ta yi kuma na an kire azurwa da zinariya saboda su ne asalin dukiya dukkanin dukiya zinariya da azurwa su ne asalin su shi yasa ta bangaren nisabin zaka kun ga ke tashi daga lissahin zinariya duk wanda yake da dirhami 85 dukiyar ka idan ta kai dirhami 85 shine shikenan dukiyar ta kai zakka shi yasa yanzu a lissahin zakka nisabin zakka daga zinariya ne kenan ba sai ka tambayi wani malami ba inda dukiyar ka kiyasin ta ya kai kudin dinari dirhami abin nan garam abin nan 85 na zinariya shikenan dukiyar ta kai zakka mun fahimta garam 85 sai ka tambaya duk garam guda nawa ake sai sai ya ce ma jika kaza ake sai sai to sai ka auna dukiyarka kaza kin ga da aka sai da garam guda na zinariya misali in jika 50 ne sai ka lissa wa jika 50 50 gida 85 nawa za su baka ya ce ma jika 30 ake sai suwa sai ka lissa wa jika 30 30 gida 85 nawa za su baka shine zakar dukiyarka shine nisabi sai ka lissa wa sai ka yi da zakka bin miliyan guda sai ka samu shiga ashirin da biyar da ana gadi guda hama ubangiji gadi ba miliyan guda hama ashirin da biyar ne jika ashirin da biyar duk miliyan guda jika ashirin da biyar duk dukiyar mutuwa duk dukiyar mutum cewa na an kai in shekara ta zagayo ya karkasa ta ya kasa ta gida arba'in ɗaya bisa arba'in ne zai ba so ɗaya bisa arba'in hawa duk zakar da Allah ya ce mawadata su ba su hawa duk zakar ga ɗaya bisa arba'in ne amma sai ga suna ta inda inda suna ta kai kawo wani ma iya da zakka to sai ta sake kewayowa bara in da zaka sai ai aje saro miliyan ne su ne in wani aiki ya taso a ba su in wani aiki ya taso can a ba su a ce Allah shi na taimako shi ko cikin zakar gara ta bara wai Allah ya su yi ma dubara duk Allah na nan da su in masu tuba ya Allah ya musu wani irin kamu Allah su tuba ba ya ma Allah dubara kun ba a shinkiri kuma zakar ka bari a wada maka in wata ya na sha'aban kake yin shi da ko watan sha'aban da ka ɗaya bai takan su kar ce sai ramadan babu wata ladar da za ka samu ka san wasu da yawa suke suke da zakka tun gabanin ramadan amma ba su raba ta wani cikin ramadan kun yi jinkiri ko aikata haramun wallahi haramun ne ko iri guda ba a son jinkirta ma zakka wani na cewa wata ramadan zakka ta yi lada wani malami na cewa gani duk wata igar wata na musulunci za mu gani duk watan musulunci ɗaya ne in watan muharram kake da zakka ne sai lada ka guda in wata ne na rajab in sha'aban ne ir ko dai wani irin wata da cikin watannin musulunci jinkir da ma za ka yi kayan sheta ka yi jinkir cewa sai wata ramadan ya shigo ka aikata haramun wallahi ka aikata haramun ka ji tsoron Allah babu inda an gaji a jinkirta yanda ka samu sallah ce lokacin sallah yayi ka ce sai ka jinkirta ta halla asar azhar wata yawa da Allah in mutum ya bar azhar lokacin ta yayi sai ce ka bari in bari halla asar dan ga alamar ruwa nan za idan mu samu fatara mu samu sayi aikin banza ne da lokacin tayayyar ta ake yi to haka ne zakka da lokacin tayayyar ta ake yi ba a jinkirta ta ba a jinkirta ta kuma ba a yi ma Allah wayo in ka yadda zakka ga kuɗi ka ba talaka sai ga musu rubara so musu buhunan shinkafa kan raba musu wacce ma wasa ta sarkin gauni ka ba su kuɗin su mai so shinkawa ya sayi mai so hatsi ya sayi mai so ya ci nama ya ci to mai so ya sha hatsi ya sha eh me zai ba shi shibiya ko ba haka ba amma su wasu ga wasaka wasaka ka ba mu abin mu sai da mu sai shikenan ba mu so shi kawo ayyayi ne Allah mu ji tsoron Allah da sa mu gane to shi ne Allah ya ce duk wanda suke da abin nan dukiya ta zakka ba su da zakka suke taskancewa Allah ya ce fa bashirun bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi Allah ya ce yawma yuhma alaiha a ranar da wannan dukiyar za a nakar da ita fi nar jahannama cikin wutar jahannama kadi ba kudi dukiya sai a narkar da ita a cikin wutar jahannama annabi ya ce da kasa asad mun san dai asad haka za a mai da dukiya da kasa asad in dinari ne abinda in zinariya ce sai a mai su tamma tamma tamma tamma biyo wa dukkan mutuwa sai a mai su tamma tamma sai a mai su wani irin samkasani kuma ƙata fili hili sai a shirhida shi sai ana aza su na aza wata na aza wata na aza wata na aza wata duk sai an lube shi ne gaba ne annabi ce kuma in suka huce sai a ƙara sai a cikin huta sai sun kwaso zahi sun kwaso zahi jajawar ko sai a malfa mai su wa wannan kaki a ƙara hisabi ne kaki a ƙara yin bayu hisabi ne a kai gare shi shi ne yin mulku ma'ali hafi na jihannan fatukuwa biha sai a yi musu lalata da ita yadda ka san guga shi ne fatukuwa biha jibahu sai ga a fara zuzan wannan duki a fara zuzan ƙoshinansu shi ne jibahu a fara zuza gusunansu da wannan dukiyar Allah ya ce wajen rubuhu da kuma kuiɓa nan kuiɓa a ta kuka kuiɓan mutane da wannan dukiyar Allah ya ce wajen huru da bayukansu da bayukansu maluma sun ce abin mamaki yana aka keɓance wannan wuri da guda uku da goshi da kuiɓi da kuma bai maluma sun ce abu biyu ne misali biyu ne misalin harko dai shi goshi idan mutum ya samu wadata goshi yana nunawa za ga shi na walƙiya za ga shi na walƙiya ya sha kayan yake ne kuma su kudin inda ake hudu su daman nan ne sai a yi haka ko ba haka ba shi ko bai shi ke nuna an goshi to shi yasa sai Allah ya ce a kama wurare ne wasu ka ce kuma har yau dai duk ma'ana kusan guda ce wasu ce abin da yasa Allah ya zaɓi wannan wurare shi ne goshi aka da shina nuna alama an ji daɗi to gwibi ka san mutum yanzu iya tsinto ne yana so ya juya gwibi na ke taimaka mai shi wata irin kwana shi juya ya ga talaka ina juya da alami zai ba shi bai to bai kin na shi ma ya ya sha azaba wanda shi sa an keɓance wuraren nan guda uku to wani dogon hadisi ne mai bayani akan azaba da ake masu zakka ba sai bangaren kuɗi ba wanda ba su da zakka afwan wanda ba su ba da zakka annabi yace kuma in shanu ne adda mutun in raqumma ne adda mutun in awaki ne tumaki adda mutun misali muhara da mai shanu mai raqumma kamar da annabi ya shira cikin hadisi shi ma annabi yace sai a sai a shi a shi bisa hili a kwantar da mutum bisa hili annabi yace sai a wasu tsagiya guda a yi raqumma tsagiya guda annabi yace sai sai a tsoro su in na farko ya zaka ya hau bisa gare ya birgima ya yi birgima ya yi birgima da kuma rike ta shi mai haka shi mai haka annabi ta sai ya kara abin da ke sai shi wuce wani shi ma shi biyo haka za su kan mai haka za su kan mai annabi ce ko dan karamin raƙumi ba za a bari ba duka adadin raƙuma da dukkan sun biyo su yi birgima bisa gare shi annabi ce shi ma in mai shanu ne haka ne za su tsakiya guda annabi ce kowa sai an yi mai kaho kowa sai an sa mai kaho cikin shanun nan su ma su biyo su yi birgima bisa mutum su soke su soke su yi duk abin da suke yi irin abin da nasara take yi haka za su kammala sai an kai ƙarshe annabi ce ko dan kurodo ko dan guntu abin da ƙarami ba za a bari ba ko dan mariki ƙarami ba za a bari ba duk sai sun biya bisa gare shi annabi ce haka ma ɗan raguna ne su ma haka za su biyo haka ƴan tumaki ne haka za su biyo akuya in da zaka ita ma ta yi da suka da suka da huci haka annabi ce sai an ƙare duka kaki a ƙarin bayan hisabi kaki a kai ga mutum da Allah wannan ba musiba bace da ta ce azabar duk wanda ba su fitar da zakka in zakkar dukiya ce in zakkar dabbobi ce ko wace irin zakka ce haka ne za a narkar da ita shine yawma yuhma alaiha fi nar jahannama a ranar za a narkar da ita cikin wutar jahannama fa tuqwa biha jibahum a fara zuzar gosunan su wa jibahum abinda wa junubum ko da kuyin kwasu wa zuhurum da bayukan su sai a ce hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine abinda kun taskance domin kanku ba domin addinin Allah ba ba domin bayan Allah ba da haka fa zo ko ma kuntum takanizun ku dandani azaba abin kun taskanci to wannan aya wani daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi Abu Zar al-Ghifari fahimta Abu Zar al-Ghifari duk mai dukiya wanda ya taskance ta shi gare shi duk guda ne shi yasa shi fatawa tai yanzu idan kana da jika goma misali in kana da jika goma larura gidanka larura gidanka duka jika biyan ne to gare shi fahimta ta jika bikin nan karka bari su kwan gare ka ka taimaka mu bayan Allah su karka bari su kwan gare ka kuma ita fahimta ta yi ita ce fatawa ta yi kuma ya kawo musu hujjoji shi ga hujjojin su wata yace yana tare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ta sai ga dukkan odiya huskanto su sai annabi ya ce ma ya kai Abu Zar da Gifari da a ce ina da dukiya ta zinariya kamar dokin gana ohudu ko ba abin da zai kwana gare ni da na kan masaraka ne in ba da ita ne in ba da ita ne in ba da ita ne in ba da ita ne damar hagu sai abin da zan bari saboda bashi malama sun ce saboda biyan bashi to abu zai ki fara sai fahimci wannan magana ke na in mutum na da bai kamata sai bara wani bashi kuma yace kuma wata suna cikin masallaci da annabi kuma hadisin da shi na cikin ma da ya rasali duk mali ya kawo ana sallama sallah sai annabi ya zabura ya shiga cikin gida ne ya hiddo ya hito sabai hankalin sai ta sun ga annabi ya irin fitar da bai taba yi ba sai annabi ya tawace da su wata zinariya ce wata dukiya da ni tuna da ta cikin gidana ina jin tsoron takwan Allah ya min tambaya akan ta shi yasa ni ba ne sanin sun ba su an karbe mu talakawa to shi yasa shi ma fahimta ta kenan kenan bai kamata dala ta kongare ka ba sabai sun ce haba wannan ya saba makarantar Qur'ani ya saba karantar sunna ba ka annabi yake ne ya kai abu zarri ka sassauta ya ce a shi fahimta zai kenan fahimta shi kenan sun ka kama ayoyin zakka inda ba a bar dukiya ta shekara da Allah ya za a ba da zakka kenan wani kawai ta shekara ne ana juyawa da ita ake ba da zakka sun ka ce mai abinda shari'a ba ta yarda ba dukiyar da an ka taskance dukiyar da an ka taskance ba a fitar da haƙƙin Allah ita ce ake nufi shesa da ya karanta wannan aya su da ma'awaya sun ka samu matsala ma'awaya ce wannan ayar ka karanto ba wai tana bayani akan mu musulmi ba tana bayani da akan ahlul kitabi sai ce a duk tana bayani da mu da ahlul kitabi duk wanda taskance dukiya wannan hukunci ne kenan allazina yakunuzuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fa bashirhum bi'adabin alim yace duka da mu ne kirista ne ake nuna yawo hai yace ho gaskiya lamarin ka ya girma sai wasiƙa suna ƙasar sham ne sai wasiƙa zuwa madina ya kai mu sayyidina usman lokacin shi ne a amirul mu'minina ya ce usman ne a bayan ƙarhi na hawa ga ma abinda muke tattauna mu da abin da abu zarar gifari ko fahimta sai takun mutane ma ya zo ga kina mutane suna ta biya ta akan wannan sai ce to a turo mai shi can madina abu zarar gifari ya zo jan sayyidina usman ya ce ya amir al-mu'mini ni fahimta take ne haka ne fahimta ba ta yawa ne ka arziki arziki ka ake dukiya har da kwan a ya zan kansu ya zan kansu ya zan kuska da za a tambaye ka sai da wasu mai ce in a sassautawa ne ba haka ake nufi ba shi ce shi shina na aka wannan fahimta wani yana aka fahimta kuma sahabi ne mai matsayi mai daraja mai daraja mai matsayi wanda annabi na cewa duk mai so ya kalli annabi isa da gaske annabi isa da siffa annabi isa da kama annabi isa shi ne zuwa ga abu zarar gifani sahabi ne mai matsayi mai daraja amma shi fahimta sai ke ga ra'ata kuma haka yanda ya fahimci abin yanda ya imani da abin kuma haka ya rayu har ya mutu akai kuma yau in yana da yabba kuma gobe ya samu ya kira shi da Allah ne ba wanda cin zamu yau Allah akbar fahimta sai kenan kuma aka bashi akan sai na usman ce to shawara da baka koma rabza rabza wani kauye ne wani ka koma can dan ka samu saukin rayuwa dan nan mutane za su tafiya fahimta wannan ta kuma a samu matsala yace to ba matsala ce kowa ne da Allah ka bira shi yana na aka wannan fahimta shi ya kwanda dala ba ya bai bukata ga lalura ya taimaka mai wani kuma shi kwanda dala Allah ya kama shi Ah, ba da zai ke yi ba yarda
Allah akbar a gani to amma kun ga fahimta dai fahimta shi ijtihadin shi ne kun bai da dahi ga Allah amma mu sani ayat tana bayanin wanda ba su fitar da zakka ayat ba ta hana fitar da zakka ba abinda ba ta hana taskata dukiya ba kuma sun ta kamo hujja annabi da kanshi annabi da kanshi a ganimatan da mun kai bayani khumsin khumsin nan wanda ake ɗebewa na annabi to annabi sai ya sayi abinci wani lokaci na shekara guda sai annabi ya sayi abincin shekara guda ya aji mai iyalinsa sun ta kamo wannan dalilai kenan in ba a bara abadan gobe annabi na sayi abincin shekara guda ce babu lahi in mutum na da wadata babu lahi ya sai abinci ya aje gidan shi za a ci babu lahi tana da dukiya shi yasa wani musulunci ya karanta da kasuwanci duk inda ba a yi ana wata kasuwanci ka gani to kaga fahimtar su ta yi fahimtar shi sai dai shi tun da shi sahabi ne mai matsayi ba ka iya koyi da shi dai yanzu in kace kai ka ɗauki ga fatawa ba ka iya Allah ba ka iya ƙarya kake yi dai in kaya kuma ka gwada da ka gani Allah ya sa mu dace mun ga ƙarshen haya mun ga ƙarshen ta ko mun ga ƙarshen haya ko ban sai ba an kai an kai to yau kenan sai mu tashi aya wannan inna iddatu shuhur ko eh insha Allah da dan sai mu tashi wannan aya inna iddatu shuhur inda Allah isna ashara shahra fi kitabillah abin mu kan tare da Allah ba mu lada na'am
miliyan guda biyar eh aw ko nawa ne sai alisa sai ka lisa fa lisa fa za ka yi abin gada da ya sarwa ka kasa shi gida 40 ɗaya cikin sai ka ɗauka ɗaya cikin 40 ka gane ko nawa na sai ka lisa fa ko dala 40 ne sai ka yi da dala ima gwari gwari ko dala 40 na da dala ba dala cikin 40 ba to shi da misali kenan ai bai da wani hisuwa duk abin da ya sarwa ko misali yanzu mutum ya yi da zakka to akwai bashi shi ma bai shigo ba wani bashi to shi ma iya shigo hakan nan zai ita shi sai ya hiyar nisa ɗaya bisa arba'in ya hisuwa eh duk abin da shigo hakan nan zai ta shi na'am to abin da makanta dai Allah ban bulada kuskure Allah ya gafarta mai ɗaya cikin zuciyoyin bayan sa eh babu kama cikin ayyukan su komi eh kai akwai ne akwai musulmi hakan na kuma aka yi kai a wannan gaskiya akwai kuskure eh ƙwarai ko wannan farmasa alibeta a haɗa masa matsayi wannan aiki wanda lokacin da cani aka faɗa mai komi insha Allah yana gyara shi eh eh eh to wannan sako muna fata shiga da wala cani la kurukin da aka a ce wajen wata nawa ba su sallah haramun ne a ji tsoron Allah a gyara a ji tsoron Allah a gyara muna kyautata zato Allah ya ba mu shugaba mai saurara mu talakawa korafe korafen su dan gashi mun ga shaida dan ba mu taɓa samun a ce wata na ramadan ƙarshe kwana goma a bari kwanje ba sai wanda lokaci kuma farko a zuka lokacin da an ka yi kukin da mun ta addu'a mun ce Allah ya sa kwana goma ga dai yanda masu boko suke nema a ba su dama su yi ibada mun ce Allah ya sa kwana goma ga a samu dacewa mutane su- a ba su dama su yi ibada wanda mun ce haka sallar kirista ake ba su dama ana ba su kwanje kwana na wasu abin da sun ga dama amma sallar mu ta musulmi ba a ba mu wannan dama mun ce Allah ya kawo sauyi to kuma gashi kaga Allah ya kawo mana sauyi Kuma to ga- haka wannan matsala da ake fama wajen ɗaukar sozawa a ce ai wata kaza babu sallah ana ta koyan afirwa so wannan haramun ne a ji tsoron Allah a bari a ji tsoron Allah a bari matsayinmu na musulmi duk aikin da ake yi da lokacin sallah a tsaye su a yi sallah kowane irin aiki ne kowane irin aiki ne ko hatta barta gada aka muna son ka kawo mana gyara a cikin ta zabuwa gada ake yi a kawo mana gyara in ma an saki an ibaranta to abin da yake shirka na sabon Allah shirka na a ɗime ta kowane lokacin sallah ya a tsaye su a ta zuwa sallah domin kasan musulmi ce mu samu rahama ubangiji wasu abubuwa da Allah ke da kaka wanke azabtar da muwa wallahi saboda ana tawaye ne ana fifita wani aikin duniya ne da aikin Allah mai girma firayin minista Eh.
Muhammad Lamin Zan eh Aku eh me sai me me girma fara ka sani bai da kulba sabo nan ba Lamin Zan lamin zan eh me girma lamin zan sako zuwa gare ka mu kai da muke ganin malami kai ma ke nan ka zo shi ya da qur'aran ma eh me girma lamin zan kira ka sa a cikin wannan dalilin nan na'am eh eh Allah insha Allah sakon zai kai Allah sa sako ya kai gare shi Amin.
kenan muna kyauta mu da irin yadda muke alfari musamman lamin zan kadiba duk inda zai bayani sai yayi muqaddima sai ya bude salati annabi sai ya bude da tsayewa annabi salati ai wannan alfari ne wannan alfari ne kawai duk musulmi shi alfari da haka Allah ya ijaza malin ku Allah ya tsare Allah ya sa wannan sako ya kai gare ku duk inda muke da matsala bangaren abin da shi addini Allah ya sa ku kawo mana doki Allah sa kuma mana doki kai muna fata nan kamar da muke ta addu'a Allah sa nan daga ma a tsayar da shari'a ta addinin musulunci dan duk wanda bai san shari'a addinin musulunci ba musulmi kiki bane duk wanda bai san shari'a addinin musulunci ba musulmi kiki bane kun ba abin da ke kawo sauki ga ta'addanci ya kawo sauki da tashin hankali ya kawo sauki bangaren sace-sace da abubuwan da ake kamar shari'a ta addinin musulunci ko aure duk inda ake shari'a ta addinin musulunci duk wanda ga abubuwa suna ragewa ba a yawan sata ba a yawan zinace-zinace ba a yawan kisan kai ba a yawan fashi da makami duk abubuwa ba a yi saboda sun san shari'a ta musulunci da kayi kaza ga abin da za a yi maka To Allah ya sa wannan ƙasar tamu a tabbatar da shari'a ta addinin musulunci kuma Allah ya karfafe ku Allah ya karfafe ku Allah ya hana shaidan ribatar ku wannan niyyar ku ta kware ta bayyana gare mu Allah ya sa a cikin zuciyoyin ku haka ne Allah ya tabbatar da wannan alkhairi cikin zuciyoyin ku Allah ya tabbatar da wannan alkhairi cikin ƙasar mu Allah ya sa yau ƙasar mu kasashe na musulmi gaba da su kuma alfahari da ita domin a ga sauyin da ba a taɓa samu ba Allah ya kama mu Allah ya tsare mu gaba daya Allah ya tsare mu gaba daya ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi duk musulmi da suke halin kakare ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mu da gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmi sun karga yau Allah ka sa su huta mu da mun kai sarwa Allah ya kyauta mu kuma mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين